الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المؤمن مكية وهي أربع وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم فلا يغرك تقلبهم في البلاد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أسلم أو أسلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آه، باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، الحمد لله من ساكي دعوة ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci kamar yadda aka saba gudanarwa wanda yau ma Allah maɗaukin sarki ya sake dawowa da mu mu ci gaba wanda in ba amince ba a jiya a mun kwana ƙarshen suratul zumari wanda kuma a yau insha Allah za mu tashi farkon suratul ghafir a wanda wannan sura ita ce a suratul ghafir wanda yake kuma wannan sura an sauka da ita ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana garin Makka wanda kamar yadda muka sani kuma watan kowace sura zaka ga ana sa mata suna daidai da irin abin da ake ambato a cikin ta ne domin kowace sura zaka ga akwai inda kalmar duk da an ka samu da suna da shi zaka ga cewa akwai wani za a ambaci wannan kalmar ne a cikin ta din wanda za ka ga irin suratul baqara misali za ka ji an samu da suratul baqara saboda ana ambato inna allaha ya'murukum an tazbahul baqara a shine saboda ambato wannan kalmar ta baqara shi yasa aka samu ta wannan suna to mafi yawanci ko wace sura dai in kan ji an samu ta wannan suna to akwai wani abin da ake ambato din to wannan an samu da suna suratul ghafir saboda can za mu haɗu da wannan kalma din ghafir zambi wanda to shi yasa sai aka samu ta wannan suna suratul ghafir sannan aka ce makiyatun an saukar da ita manzon Allah sallallahu alaihi yana garin Makka wato ma'ana yana Makka kamin yayin hijira ya kuma zuwa garin Madina wanda kamar yadda aka sani malaman ulumul Qur'ani suna magana akan menene abin da ake ce ma sura makkiya ko kuma wanda ake ce ma madaniya wanda amma dai magana mafi rinjaye shine surar da ake ce ma makkiya surar da manzon Allah sallama aka saukar da ita kamin watan yayin hijira ya kuma zuwa garin Madina shine ma'anar makkiya din kamin a hijira zuwa Madina in ka ji an ce madaniya shi kuma ita ce surar da aka saukar bayan an yi hijira an koma madina da shi ne ma'anar madaniya wanda shi makiya din watan inda ya kamin a yi hijira ne to da a ce a kaddara manzan Allah su sulama ya yi tahiya ya ta zuwa garin madina misali sai a ce ya ta can garin na madina sai an ka sauka mai da sura yana can to sunanta ne makiya tun da ba a riga da an ka hijira ba wanda ita ce magana mafi rinjaye cikin magana ta malamin ulumul qur'ani akan wannan matsala din in ma ta madina ce ita ma suna cewa da amadaniya din shine wadda ko da manzala salama bayan inda bayan ya yi hijira ne to ko da tahiya ta kama shi ya zo zuwa garin makka yana cikin garin makka sai an kasa kan mai da ita to tun da dai an yi hijira ne lokacin sunanta dai madaniya to shine na ce wannan makiya ce sai dai ayar da zamu haɗu da ita ta ilal ladina yujadiluna wannan ayoyi guda biyu dai su da suke cewa ba ta daga cikin wadda ata makka din sannan wahiya 85 aya tana da ayoyi watan 85 kuma tana daga cikin surori waɗanda suke farawa da irin waɗannan haruffa a farko wanda kamar yadda muka sani dama ko can shi alkur'ani watan wanda da surori waɗanda suke farawa da irin waɗannan haruffan a su alif tun daga alif lamim in muka karanto tun daga can suratul baqara kenan da sauran waɗansu alif lamim dole zamu haɗu da su irin su alif lam ra su alif la su irin su kamar hamim din nan ne ire-iren su nuwun ko irin duk dai waɗannan masu fara da harko watan harufa a farkonta to duka dai ita ma wannan sura ta amin tana daga cikin su wanda suke fara da irin wannan suna da irin waɗannan harufa din wanda kuma kamar yadda aka sani da aka ce hamim zaka je magana fassara mafi rinjaye shine Allahu a'lam bi muradihi bihi Allah shi ya san abin da yake nufi da shi ita ce fassara mafi rinjaye iyaka dai kamar yadda aka sani dai kamar yadda muka shafa bayani an kawo irin waɗannan wuraren cewa a malamai suna yin maganganu wanda in ka bi malaman tafsir suna kawo irin waɗannan din tun daga su imamu al-imamu tabari ibnu jarir at-tabari da sauran dai malaman tafsiri za ka suna ambaton irin waɗannan harufan din farkon nasu din irin yanda watan a suke a farko yanda suke a farko din yanda an ma'anunansu za ka ji suna ba da ma'anuna suna fassara su wani lokaci da wata ma'ana wani lokaci kuma sai su fassara su a da wasu ma'anuna daban-daban da haka ta inda misali dai daga ciki wasu daga cikin malamma suna tafi akan cewa shi irin waɗannan harufan masu farawa da irin waɗannan ne din to suna cewa watan a daga cikin watan a sunaye ne na Allah irin waɗannan harufan masu farawa suna cewa sunaye ne na Allah waɗannan harufan da ake fara da su ba wasu kuma suna cewa watan su ne mabuɗai na taska ta Allah maraukin sarki waɗannan harufan da ake fara su irin waɗannan farkon sururi wasu kuma suna cewa daga cikin watan ismullahi al'azam ne waɗannan harufan masu fara da irin waɗannan ne din sannan wasu kuma suna cewa su ne mabuɗai ne na sururi na alƙur'ani wasu kuma suna cewa watan suna ne na alƙur'ani haka dai daban da bai da ma'anuri wanda suna faɗa irin wannan ne wanda kuma wani lokaci kuma sai su dawo suna cewa kowanne daga cikin waɗannan harufan yana ba da wata ma'ana ne kamar irin shi nan ne misali da aka ce hamim din nan ne ya sai suna cewa yana farawa ne da yana ba da wata ma'ana daga cikin ma'anoni na sunayen Allah madaukakin sarki wanda ya fara irin wannan kaga misali ka ce hamim kaga wannan hawul din sai sun ka ce ai kaga yana ba da ma'ana sunan hamidun sunan Allah kaga yana fara da haun to hamidun ma'ana shi wannan hamim din ko kuma irin halimun ko irin hakimun hakan nan da sauran masu kama da su ba kamar shi kuma wannan min aradin shi kuma mimin kenan shi kuma yana fara da irin sunan Allah na maliku misali ko kuma irin a sunan Allah na majidu ko mannanu hakan nan da sauran su masu kama da su irin waɗannan shi zaka ga zaka ji irin can wajen sotul bakara ko irin na alif lam mim din nan sai ka suna cewa ana cewa shi wannan alifin din yana nuni zuwa ga sunan Allah wanda ya an sani ba wai da arabiya ba da fasaha da adaba laga kwarai ba ai ko masu turanci suna da irin waɗannan ko misali yanzu kana son ka rubuta nasarawa gode sai ka rubuta ng ko kana rufe wani nasarawa gode misali yawwa ka ka ka tika charufan shikenan kuma shi ka karihi wanda ya sani ya sani to lalamci shi da kowa mai fasaha shi ya ka dole ka san shi lalamci shi yafi koyi fasaha duk yaren duniya gaba ɗaya lalamci ba kai gare shi ba shi yasa yanzu misali inda zaka zo ga masu turanci haka su yanzu da ka taho gare su yanzu inda zaka tambaye su wai yanzu in kana son ka ce kai ya zaka cewa kaga ce me zaka yi go in kana so ka ce ku duka ka ce ba zai shi ma yu ne zai ce maka in kuma kana so ka ce kuma ku da kuma dai yu zai ce maka shi ma hayar zai ko in kuma mata ne su da kuma shi ma da dai yu din dai amma ka kashi da larabci duk ba haka nan ba misali shi kuma duk sai da an kama mata su da wani saboda fasaha ta larabci shi ya bambanta da kowane irin kalar yari gaba daya to wannan shi yanzu suna cewa to wannan kaga da turanci ma ana wannan ne da balle da larabci kenan sai suka ce wannan alif din misali kamar irin alif lam mim misali wannan alif din yana nufin Allahu ai kaga shi alif ai wanda idan ka rubuta Allahu ai kaga alifin ne a farko to sai suka ce wannan din matsayin haka yake din sannan sai lamun ɗin shi kuma sai sun kace matsayin shi kuma watan a yana ishara da shi kuma ga zuwa ga sunan jibrilu ma'ana shi ko harafi ne na ƙarshe ne aka ɗauka kawai an ka amfani da shi ya ana nufin ma'ana jibrilu kaga lamun ne ƙarshe ne shi kuma alif lam mim mim ɗin sun kace yana nufin farkon sunan muhammadu ne shi kuma sallallahu alaihi wasallam abinda ma'ana ta shine wai Allah ne ya aiko da wannan alqur'anin jibrilu ne ya taho da shi ya zuwa ga muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to dai haka ne zaka ji suna ta magana game da irin waɗannan harkofin wanda suna da dai fasori da yawa irin waɗanda suka faɗa amma da dukkan shi bayan an yi an gama sai a ce dai Allahu alim bi muradihi kun Allah shi ya san me yake nufi da shi ya shi yasa kaga watan su waɗannan da su a masu waɗannan harufa da suke farawa da su wani kaga suke da irin waɗannan ma'anonan wanda malamai suke kawo su ɗin daban-daban da yawa amma dai duka da fassara da mafi inganci kawai shi kenan shine suna cewa dama yana daga cikin mutashabi yana cikin mutashabi da Allah yake magana cikin alqur'ani da ayoyi akwai wanda cikin mutashabi to sai suna cewa wannan din suna daga ciki ba wanda la ya'lamu tawilahu illa Allah ba wanda ya san hakikanin fassarar sai Allah barkin sarki shi kadai don haka suna cewa rasikhuna fil ilmi kamar da yazo alqur'ani wal rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullu min 'indi rabbina su kan kawai mutum da duk abin da aka so ko ka gane ko ba ka gane ba inda alqur'ani da kudi kawai ka dai imani kun ka yadda don shi Allah madaukin zargi ka ce dole duk abin da Allah ya hudi kai dole dole sai ka gane shi to bai hoyiwa don ko malamin ka ne ka karatu gare wata rana sai makaratun da ka kasa gane shi kuma ya ma duk iya bayanin da zai baka dama ka kasa gane ba din har kwakwalwarka ba ta kai ta gane shi din ba misali to balle Allah madaukin sarki ko to ka gani kuma ai kwana kuna hankali wai ana cewa ana bada ka cewa wai tsakanin hankali da imani sai sun kai dan sabani sun ka tattauna wai hankali ya ce ai shi ya gane dalilin da yasa an ka ce in za a yi alwallah sai azan in za a yi sallah sai azan kin alwallah saboda ai kaga an ka ce ai almusalli na jira go mai sallah ganawa ne yake da Allah ubangiji to tunda haka nan ne ko kaga kana ganawa ne da Allah zaka ce ka gana da Allah ai ko dole ka dan wanke huska ka kade da haske haske in ji hankali ba yace ai shi sa an ka ce ai alwallah muna kaga zaka dan wanke hannuwan huska hannuwan ka da huska ka kaga don ka gana da Allah kana da hasken gabbai kenan to wai sai shi kuma imani sai ya ci mai to to amma yanzu sai dai sai an ka ce kuma yanzu idan mutum ya yi alwallah yana gama alwallah yanzu yanzu kuma sai ya rihi yanzu yanzu ko bushewa bai ba sai an ka ce kuma alwallah ta kare to shi kuma nan fa huskar dai haske aka bukata ne hasken nan ko tun da dai kaga ko bushewa ta yi ba kaga hasken huskar shi yana nan bai ta ko ina ba sai ya ce mai to nan fa nan mutum da dai ka gane abin da aka to shi kuma nan fa sai ce a to nan kan bai gane bai gane abin da aka ne ba sai har yanzu imani ya kara mai ce to kuma ga wata har yanzu shi yanzu kuma sai an ka ce in mutum ya yi biɗan ruwa ya yi biɗan ruwa bai samu ba sai an ka ce dafa ƙasa ya ce ba kaga yanzu yan hasu fuska aka biɗa to yanzu ka dafa ƙasa ka ƙara ɓata hasu fuska mata ƙara duhu wannan kaga inda hasken fuska ne aka biɗa ga ita alwallah ɗin to yanzu da an ka ce ka dafa ƙasa ka yi taimaka ka gani in ma ka dafa ƙasa ka yi taimaka ka ƙara ɓata fuska ne ta ka yanzu don ba magana haske bace ba to nan wa kuma ya ce to nan ka ƙara ɓata shi ma to shi yasa shi labarin Allah madaukakin sarki kawai imani ya kaso ko ka gane ko ba gane ba inda Allah ya ce kawai ka yadda ka imani shi kenan ka sallama haka manzo Allah sallama shi ma in ya faɗa ba ko ka gane hakika na banda ka nufin ko ba gane ba kawai ka sallama shi kenan ka zana lahiya to wannan shine irin waɗannan haruffan suna daga cikin wanda ko da an yi bayani an yi fasarorin nasu to karshe dai ana cewa Allahu a'lam bi muradihi bihi Allah madaukin sarki shine masani da abin da yake nufi da shi wannan alqur'ani din da da waɗannan haruffa din da suke zuwa ta watan a irin wannan din shine sai Allah madaukakin sarki cewa bismillahir rahmanir rahim hamim Allahu ala bi muradihi bihi tanzilul kitabi sai Allah madaukakin sarki yace sabkar da wannan littafin shine alqur'ani to min Allahi alaziz matsayin mubtada ne shine tanzilul kitabi din daga Allah tanzilul kitabi sabkar da wannan littafi na alqur'ani min Allahi daga Allah ne alazizi wanda yake mabuwayi fi mulkihi a cikin mulki ne al'alimi wanda yake masani bi khalqihi da ruhul littafi baki daya wato sai Allah ya tabbatar da cewa alqur'anin nan daga Allah ne saukar da shi yadin da haka su kafirai da suke ta ganin suna jayayya ba su yadda ba alkur'anin nan suna cewa manzo Allah sallama shine ya kirkiro da shi ya shi ya kago shi da sauransu to amma kuma shi duk da haka nan sai Allah madauki sarki ya ba su dama tunda su suna ganin cewa ai manzo Allah sallama shine yake kago alkur'ani to sai Allah ya nuna musu cewa to ai wanda manzo Allah yake ba lalabe su ma lalabawa ne kamata wanda yake da gwaninta wajen larabci su ma suna da ko to bismillah haka ne su ma su kago inda Allah ba su dama fatu bi suratin min mislihi wa da ushu hada akum min dunillahi in kuntum sadiqina Allah ce su kawo watan sura koda guda ce in ba su iya kawo Qur'ani duka misali koda sura guda koda gajera da wata kamar ina da misali su kawo ta amma wanda za ta yi daidai da duk ilmoma na balaga da duk abin da ake cikin alqur'ani na arabiya ya zama irin wanda na alqur'ani sun ka kunsa shi ma wannan nasu shi ma ya kunshi irin wannan din ana ya kago larabci misali a zo ai amma sai dai ba a samu irin ilma na balaga da ake bukata da sauran ilman da a ciki ba a samu su ciki to shi ne amma su kasa shi ma dai Allah ce da su kawo aya guda ita ma aya guda ta gagara Qur'anin shi ma to karshe Allah ce musu kai ku ga ku tsaya ku ji la in istama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'ani la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira inda da mutane da aljanu gaba ɗaya za su taru su yi haɗin gwiwa wai zan ɗaya su taru a ƙirƙiro da alƙur'anin nan Allah ce to ba su iya waɗin to kuma an ga ciwon gaban ya gwada mu'ujizar ta qur'ani ko qur'ani yace ba su iyawa to aka aka mata inda ba dan mu'ujizar qur'ani ba ko dan su kula qur'ani ya kamar su iya da ko sai su kula qur'ani misal su tunda qur'ani yace ba a iyawa to amma kuma gashi kuma sun kasa kamata sai su yi kokari su sai su yi din dan in sun kai su kula qur'ani tunda yace ba su iya su ce ga sun yi din to amma in dai ba irin in karyakin da musulmi suka zabe sai wanda su ma kasu da dariya ta suka wasu su da shi ma dan ya kawo da sai a ji abu ya zama daban dariya kullum da an saukar da sura shi ma sai shi ma an saukar mai da mai kamar ita kaza kaza kaza to karshe dai duk dai abinda anan dai da ya karanta da sai ka ji abin da ya zama shiri ta kurum abin da ya kamata a ji ne ilimin ma ciki irin wanda qur'ani ya kunsa shi ba ya da shi ya sannan kuma su ka ga suna koyon larabci ga suna koyon ilima da menene amma shi ga manzo sallama inda shi ne ya kago alqur'anin nan ya za a yi kago shi shi mutum da yake bai taba zuwa makaranta gidan kowa ba bai taba karatu ga kowa ba manzo sallama duk garin su ma na maka duka ba malami ko guda duk to ka gani amma kuma gashi ya taso in ya kwaɗi magana duk ilimin duniya gaba ɗaya kule ta duka amma kuma gashi bai taɓa zuwa makanta gidan kowa ba shi yasa kaga irin wannan ne watan a wani abu ne wanda yake yana tabbatar da gaskiyar manzancin nashi don inda ba Allah ne ya aiko shi wato a ayi ya samu ga alƙur'anin kai da baka taɓa zuwa makanta ba aka ce ko rubutu manzo sallama bai iya ba ba na kasa ne gare shi ba ce manzo Allah bai rubutu shi gare shi ba shi cika ma ce da isa don mu ne na sai mun yi wahala nan da ka ta wahalar koyon rubutu kana bata hannun kada tawara da menene sannan ka iya karatu to shi manzo Allah ya yi karshen wannan da shi ba sai yayi wahala yana bata hannu a da tawara wai koyon rubutu da iya karatu ba shi muqami ne sanu kuri baka falatan sa yake da shi ya kai Allah ce zai faɗa mashi kai kowa amincewa shi kidan ko yake cewa kuma inna alaina jama'ahu wa qur'anahu thumma inna alaina bayanahu kaga duk Allah ce zai tara manzo Allah alqur'ani ba shi ba sai yayi wannan wahalar rubutu ba amma ai misali na kusa kusa yanzu ai kaga da wanda a talaka da wanda an manyan masu kudi yar suwa na ci abinci ko to yanzu misali makaddala kai talaka sai a ce kana cin shinkafa kila kai kaka noma ta gonarka ko amma su wancan manyan babban mai kudi shi kuma shi ka noma kuma kila mata shi ta yi taka kyau ko wanda yake ci din ba ko tsakuwa kawai zuba ɗaya ko kai kuma taka kila sai an ce gyare gyare to ka gani kai ko sai ka noma shi kuma saboda isa ba sai ya noma kuma ci zai kuma ya hika samun wadata cikin wadata to shi ma manzo Allah ai kaga misali ne wannan shi kaga ya yi kana a ce shi ma sai ya yi wahalar rubutu wai sannan ya karatu shi ya wuce wannan sallallahu alaihi wasallam to da haka shi yasa sai ya zama alqur'anin nan ya tabbatar da dai Allah ne ya sauka mai da shi dan inda ba Allah ya sauka mai da shi ba kuma ya kunshi abubuwa da yawa wanda na wasu daga cikin kafirai din da abin ya zama wa'azi gare su amma sun kaki wa'azantuwa tunda ya ba su labarai wasu abubuwa kamin su faru kuma abin ya faru da haka ne kamar yadda ba su labari to in ba haka nan bane ya an kai yanzu misali ka kamar irin wannan kafirin da ake ce ma wani jumla magira ka san lokacin da aka saukar da ayoyin nan ko da yake cewa wala tudi kullu halafin mahinin mazin mashabirin mana ila kai mutun asib utul ba'd zalika zani wannan ayoyin dai to shine sai daya ce shi yau manzo Allah ya zage shi inji shi shi shi wani jidin yace ya zage shi kwarai da gaske amma duk abin da ya faɗi gaskiya ne amma guda daya bai sani ba saboda ya ce mashi an ce mashi shi mai hana alheri ne sannan an ce mashi mai yawan annabanci ne sannan an ce shi mai yawan sabon Allah ne shi ya sannan an ce kuma yana da katon ciki haka sannan kuma sai an ce kuma shi shege ne shi dan zirare ya ce to cewa shi dan zirare shege ne shi bai sani ba ya zo kasa haka ka wuce ya zo ya zare takobi ya ce ma uwa ce ko ta faɗa bai gaskiya ko ya sare ta ya an kai aka same shi saboda yawan maza Allah ya zage shi amma kuma in ji shi amma saboda haka amma duk saura gaskiya ne amma dai cewa shege ne shi bai sani ba ta faɗa mai gaskiya ba ka ba sare ta zare to ƙarshe ta ce mai gaskiya haka nan ne lalle ba ya da uba saboda saboda babana babana mai kuɗi ne mugira da kuɗi gari shi na dukiya mai yawa amma kuma sai da bai haihuwa ita kuma sai ta ga tun da bai haihuwa ɗan wayan mutu ba ya da magadi ga dukiya to ya za a yi ita ita kuma don ɗai kar ya rasa magadi wanda zai gari wannan dukiya sai ta yi zina da baki a yi ne sai an ka samu ciki ne sai an ta faɗa mai ga abin da ya faru to ka ganin wurin ba nan abin da ya faru shi ya tsohi maza daga shekaru ɗan annabin ba annabi ne a yasa haka na tafi ko dai wanda kuke wari ne ya baka labari wanda aka samu cikin kayan ƙasar ne balle wanda ba wari ba kai ka tsohe shi ba amma ko ya baka labarin ga wanda an kai an ka samu cikin ka kuma abin ya tabbatar ga shi kwata shi kwata tabbatar da haka ne sannan kuma Allah ya ce wani sanasimuhu alal khurdum yace za a mai alama ga dogon hanci da nashi kuma an ka tayi wani hakkin ka sarki hanci da dabar hanci ba kamar a tayi wani abin an kai an ka bashi labarin haka ne kaga yanzu misali inda ga ga lamarin imani ai kaga sai sai da imani koko amma duk da haka na haka dai mutu kafiri dai shi ya tawa yana cewa kai shi annabci na shi bai da shi ba inda gaskiya ne annabci na manzo Allah sallama ai da shi zai zama annabin nan saboda shi ya yi manzo Allah shekaru kuma ya shi kuɗi yawwa saboda haka da shi za a ba tunda da kuɗi da shekaru shi ba gare su to saboda haka to kaga duk irin waɗannan abubuwan duk in ba don da ya zama Allah ne yake saukar da alkur'ani ba to duk waɗanda abubuwan da alkur'ani yake faɗa ba za su nama duk ya zo da shi ya san da shi ba da labarai na al'ummomi da suka gabata duk ya ta ba su shiya to kuma shi manzo Allah bai zamani da su ba shi shi in ba annabin ne ba ba Allah ya kushe to a ayayya sa haka nan to shi yasa Allah ya tabbatar da wannan alkur'ani nan shi ya saukar da shi ne shi ne tanzilul kitabi saukar da littafin da min Allahil aziz daga Allah ne magwayi shi yasa ba manzo Allah shi ne cewa ma yanzu qanil hawa in huwa illa wahyuha dama ko ta shi manzo suna ba yin magana ta sun zuciya sai wahayi yake wata sai abin da aka bashi wahayi to shine yace al-aziz shi Allah wanda yake mabuwayi nan fi mulki a cikin mulki ne a al-alim kuma wanda yake masani bi khalqihi da halitta tai wato komai na halitta tai gaba ɗaya yana sani da suwa babu wani abu wanda bai sani ba yanzu nan ne kowane irin abu kuma jumlatan wa tafsilan Allah ya san shi komai haka sai yanzu yau ko dai a ce mutanen gargada a ce amma wuta yake kiran yesu shi kadai kaga abin bai yiwuwa to shi ya Allah duk halittar duniya gaba ɗaya ya san su ya san ko mutum na duk duniya gaba ɗaya ba su kadai ba duk dabbobi da kalolin jinsin jinsin su shi Allah ya san su yau an kace shanu na duniya shi Allah ya san su tumaki na duniya Allah ya sani raƙuma na komi ya sani kai har ganyayyaki kunnuwa na itatuwa dangana duk Allah ya san yau duk bejin da duniya gaba ɗaya Allah ya san ko kunne nawa ne kowane irin kala yace za ka dauko shi Allah sani duk kwarin da ka sani su ma da kanana irin su turuwa su menene ka san dai ko turuwa gona ka da an ce ka kila ya ko gudanar a cikin gidan nan kaga hiki ya same ka to balle to shi Allah ba abin da bai sani ba to shi yasa shi masan ne dukan ku ba wani abu guda wanda yake fita daga cikin sanin Allah madaukakin sarki to shi al'alimi ne shi masani ne daga dukkan halitta tai sannan ghafiriz zambi shi ubangiji madaukakin sarki mai gafarta zunubi ne lil mu'mini ga mu'mini saboda haka yana gafarta zunubi ga dukkanin masu imani waɗanda sun ka tuba daga barin laifuka kuma kamar yadda aka sani wata shi in dai mutum musulmi ne mu'mini ne mai bauta ma Allah to in yana da laifuka na zunubai tsakanin shi da ubangiji madaukin sarki to Allah madaukin sarki a in yana son shi da gafara to in dai laifuka ne irin waɗannan ne to Allah yana iya gafarta mashi in ya so ko kamar yadda ya faɗa cewa inna Allah la ya wanda yake cewa Allah madaukin sarki la ya gafara an shirka bihi amma wa ya gafiru ma duna zalika liman yasha yana gafarta ma abinda in dai ba na tsafi bane kai ba to yana gafatawa amma ga wanda ya so kaga abin da ya kamata da tunda baka san kana cikin wanda ya so din ba sai mutum ya dage da tuba da tuba ko a ce tuba shikenan in mutum yana tuba to kamar bai da zunubi ko guda ne at-ta'ibu min zambi kamar la zamba lahu haka yazo a hadisi mai tuba kamar bai da zunubi ne ko guda in dai kana tuba kuma tuba ta tsakanin da Allah amma banda tuba na irin ta izgili don wanda ya kai irin wannan din kalmusu hazai ne bai rabbi shi kuma da gangan misali ka Allah da tuba kuma ka san ayi da kai to wannan kan ba'a da kake ma Allah ka kusan ka a manzan Allah ba a ko ai kaga alkawa Allah ba a kaga akwai hadari to saboda haka to shi yasa Allah mai gafara zulubai ne ga dukkanin bayan shi shi yasa in dai mutum musulmi ne to in Allah ya so zai iya gafarta mashi shi yasa malamai da suke cewa man yamut wa lam yatub min dhanbihi fa wul ila Allah jami'a amrihi duk wanda ya mutu bai tuba ba in dai wani laifi ne yake yi ba na tsafi din ba na shirka ba to wannan shikenan a kakkace yanzu yana wuta in Allah ya ga dama din yana isa cikin limai sha hudu ya gafarta mashi in ko bai ga dama ba kuma sai a sanya can kuma inda za a hora shi a mai azaba daidai gurgura abinda ya yi Allah ya kiyaye to shi ne gafiyar zambi kenan wa ƙabila taubi mai karɓar tuba ne shi ya ga duk wanda ya tuba duk aikin da mutum ya aikata ya tuba to Allah yana karɓar su haka nan Allah ya ambaci ya ambaci cewa gafiyar zambi shi mai gafarta zunubi ne wa ƙabila taubi kuma shi mai karɓar tuba ne wanda ya hada su ga mu'mine watan ya hada su da da tuba din da kuma watan karɓar da tuba karɓar tuba din da kuma gafar zunubai din to shi ne Allah ce shadidul iqabi kuma shi mai tsananin azaba ne amma lil kafiri daga kafirai wato shi ne Allah madaukin sarki yana tsananta musu azaba domin tunda da duk irin hujja da duk wani dalili da duk abin da ya kamata a kawo musu na hanzari Allah ya game musu an aiko musu manzo da littafi gashi amma dai sai sun kai ta izgili da ba'a da irin dauka abubuwa waɗanda duk da yake wani lokaci abin da ake ce ma alqurbu hijabun shine dan ebe su ma ka sa wanda ke ce lalawa suke cewa al'urubu hijabin washi kusanci hijabi ya ka zama in kana kusa ga mutum mai kima mai daraja ba kowa ne zai sanin daraja tashi balle ma haya girma shi din ba in dai ana kusa da shi din sai wanda Allah ya ga dama da ya kasun ya amfani da shi ne sanar da zai sani din har ya rika misali shi yasa sai sun haka cewa yanzu shi da duk duniya da lahira da cikin mutane da aljanu da mala'iku da duk halittar duniya gaba ɗaya kam har lahirat duk ya fi kowa da daraja ya fi kowa matsayi wajen Allah amma su duk da wani matsayin duk su ganshi ba kaga saboda kusanci su gani suka kawai su ai sun daga yatim abi dalibin kurum maraya abu dalib suka gani su saboda haka ba su ga rasulullahi ba su to ka gani to ka gani saboda wai kusancin su shi sun ka ce abin da sun ka ta yi suna ta ganin cewa kai to ya za a yi wanda yake talaka mara kuɗi sannan kuma a yaro kaza kaza kaza duk haka sun ka ta yi ƙarshe dai sun ka ƙi imani duk abin da ya faru da ya faru ƙarshe sai ga ya kaga sun ka rasa darajar da za mu samu sai ga ana nan waɗanda sun ka yi imani da ya sun kada sun ka samu ƙarshe ko mutane madina suna kwashe abin shi kenan sun kai gare su shi kenan ka huta ka ga sun ka su na makka ne yake ba amma shi kenan sun ka rasa sai ga shekwa mutanen madina duk daga daraja gaba ɗaya sa kuma shi yasa malamai suke cewa yanzu duk cikin duniya gaba ɗaya inda ya fi kowa komi wuri ne wuri wanda za a cewa gana wuri ne inda ya fi ko ina daraja nan inda kabarin manzo Allah sallama yake ya fi ko ina daraja hadda ka abaha kan mutum da ce wai ka abaha hadda ita wani yana ganin kawai ta yi girma magana kuku to ba ta yi girma ma daidai take ka aba mai ce ce Allah ce ta ko halitta ce ta Allah wa shugaban halitta to to ka ku kuwa inda yake yaki ta ko tunda ai inda karau da manzala kabari ne ai shi a ciki ko to shi kuma ne halitta ce kuma manzala shi shugaban halitta kila wani ga lama kuma ce to ai ana ce wata dakin Allah ko yawwa kaga yana cewa an ce dakin Allah kaga yana ganin cewa kamar an ce dakin Allah kamar tahi shi kuma can ne fa ai manzala ne ba dakin Allah bane to shi kuma dakin Allah an ce dakin Allah baitullahi don ana ce mashi idafatu tashrikin ake ce wannan jingina wace ta dauka kawa Allah yamma wannan ka'aba din in ka zo Allah za ka gani ciki to amma in ka zo inda raza maza Allah shi ba ba shi a ciki ba to saboda haka shi yasa in dai nan ne inda raza maza Allah ciki nan inda kabari to duk duniya gaba ɗaya ba inda ya kai na wurin daraja shi yasa shi wurin gaba ɗaya aljanna ce a wurin ajanta kurum haka yazo hadisi kuma sahihi wanda yake cewa ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannati tsakanin gidana da kuma watan a minbari na yace dausayin aljanna ne a wurin lokacin shine shi Ibrahim radiyallahu anhu yazo sai dawo yana cewa wa adkhu jannatin na'imi wa lam amut yace ni na shiga aljanna ban mutu ba eh wadannan mutane sun ga cewa kai ka san su fara su giwo wata ba gana aljanna duniya a ce an shiga aljanna an shiga aljanna so ana duniya ba mutu ba wai su man ce da wannan hadisi shi ko abin da yake nuhu ya ta ya shiga wannan rawar da ta manzo Allah tunda annabi ya ce aljanna ce to ai ya shiga aljanna kenan to kuma hadisi sai Abu Harijo yana da to ka gani to amma kaga to irin wannan kenan to duk duniya yanzu ina inda aljanna take bayan nan wurin sai dai inda an ga taro ana zikiri kamar yadda zo a hadisi shi kuma eh wannan kan wanda shi ba dausi ne idza maratu bi razil jannati farta qalu wa ma riyadu janna qala hilaqu dhikri wannan manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallama in kun ka isko inda ake yin kiyo a dausayi na aljanna kuma ku tsaya da kuwa sahabbai sun ka ce ina ne a dausayi aljanna sai sun ka ce ce musu inda an kai halka an kai da'ira ana yin zikiri to ka gani da inda razil manzo Allah da wanda an kai zikiri sunan dausayi ne na aljanna to kaga ashe ko ya fi ko ina daraja kenan to shi yasa sai ya zama watan a ubangiji madaukin sarki dai wannan ne shine wanda dukkan darajar zabadi ya tara su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya bashi to shine na Allah yake cewa to shi mai tsananin azaba ne ga waɗanda suke sun kafirce ma Allah madaukin sarki sannan zai dauri shi Allah madaukin sarki shine ma'abucin wadata wato ma'ana shine mai yalwan ni'ima wanda shi Allah madaukin sarki baya buƙatar komi ga kowa shi mawadaci ne don haka shi sarki cewa ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid ku mutane gaba ɗaya ku ne mabukata ga Allah amma shi Allah mawadaci ne ba wani abu wanda yake bukata ga kowa shi Allah mawadaci shi kayyumu ne shi ya don haka in kuma ya gada ma kuma ya ba kai ma sannan ka zama wadaci ne ko don kaga sai ka zama ganiyun kai ma ya baka ya zama shi alganiyu din amma kai ma in ya ɗaya maka sai ka zama alganiyu ko Allah shine al'alimu in ya ɗaya maka kai ma sai ka zama ko haka nan ko Allah shine mai ilimi amma in ya ɗaya maka ma sai a ce maka mai ilimi haka in duk dai abinda annabi Allah shine mai mulki kuma maliku kai ma in ya gara ba in maka mulki kuma sai ka zafa yawa mulki din to sai dai amma duka gaba ɗaya Allah madaukin sarki shine wanda yake komai yake gare shi kuma shine mallaka komai yake gare shi kuma shine wanda yake bayar da bukatar komai ga kowa sai dai kowa da komai ya nemi bukata zuwa gare shi din subhanahu wataala to shine zai daure ki da ma'abucin wadata da ni'ima la ilaha illa huwa ba an bauta da cancanta da gaskiya sai shi sannan ilaihi masihu makowa gaba ɗaya zuwa gare shi take saboda haka duka da musulmai da kafirai da kowa da kowa duk za a koma zuwa ga Allah ne don kowa zai mutu duk wanda zai mutu kuma to ya koma zuwa ga Allah kenan subhanahu wataala sannan sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa illal ladina kafaru sai dai banda wanda suka kafirce watan shine illal ladina kafaru shine a ra'ayi yace ma yujadilu fi ayatil lahi ba masu yin jayayya a cikin ayoyin Allah shine ma yujadil ba masu yin jayayya fi ayatin lahi a cikin ayoyin Allah illa allazina kafaru sai wanda sun ga kafirci wanda su ne mutane maka kenan wato shine Allah bada jirgin gwada cewa ba waɗanda za su kafice ma ayoyin Allah nan su ki yarda da su sai kafirai su ne ko za ce shi yasa kaga duk akan ta musu alqur'ani duk irin yanda za a karanta musu ga dalilai ga komai amma dai ba su yarda ba da su to sannan sai Allah ce fala ya gururka fala ya gururka taqallubuhum sai Allah ce taqallubuhum fil biladi jijjuya wasu a cikin garuruwa suna war suka so to fala ta fala ya gururka kai ya rude ka ya manzo Allah sallama wai ma'ana shine kana ganin ga su kin imani suna kafirai kuma ga ya Allah ya ba su kuɗi da wadata da lahiya suna juyawa da sun haga dama cikin gari to wannan abin kai ya rude ka ya manzo Allah sallama wai ma'ana shine ga ka dauka wannan abin da an ka basu din na duniya wai ai shine daraja shine matsayi shine mukami ba shi bane ba wadannan ayoyi suna na cikin alkur'ani ko ina zaka ji Allah ta gwada mana wai abin da yasa saboda su da kuɗi da mulki giya gare su wani lokaci da zarar mutum ya shiga cikin giyar tasu da sai ka isko kuma sai yayi mai yarda ta ko yawa da zarar sai ga mutum duk irin halayen da yake da su na kwarai yau da ya samu dan canji abuwa sun kaɗan sauka sai ka isko da kuma an samu matsala sai ka gado wasu da yake ma'amala tare da su yanzu da ya mai da su yanzu a yi basu bayan sai in ba rasa don ila kowa ya su bai dauka yanzu saboda yanzu yana ganin yanzu ba daidai kirsu ba ila ya samu mulki ko ya samu kuɗi ko kuma in ma yana dan ma'amala da su haka na amma dai sai halayen su dan canza sai ka ga irin dan ɗaukar kai hakan nan ko kuma yankawa ba haka misali ya ga cewa yanzu da yana da dama dai wanda ya ga dama zai yi ba kuma wanda sai hana shi misali saboda yana da sarauta yanzu misali kaga duk ana shi yake ce masarauta shi yake ce ma menene mulkin kama kariya ko to sai ga mutum abin da ya kada ma shi da tun da shi yana da mulki misali ko kuma yana da kuɗi tun da kaga shi ma kuɗi sarauta ce to da ka gani in ka zo inda mai kuɗi babba sai ga duk irin abin da mai sarauta zai bada umarni a yi kaga shi ma zai bayan misali wani lokaci sai ga saboda yana da kuɗi sai ga ma wani lokaci waɗanda ma sarakuna ma su maka su wani lokaci suna girma shi saboda yana da kuɗi misali to su a wurin Allah madaukakin sarki matukar baka yi unwan da kudinka ko sarautarka ba ko wata ɗan dama da ka samu in dai baka yi unwan da ita wajen yin wani aiki na Allah ba sai kai unwan da ita wajen yin wani abu na son ranka na saba ma Allah na ba daidai ba to wannan kan sai Allah ya kawo mutum amma in mutum yin wanda wannan kuma yayi amfani da shi ya aikata wani aiki wanda zai amfana wanda yake wanda ya dace kuma kaga amfana da wannan din da wannan matsayin da ya samu din ya taimaki addini kila da shi ya kuma taimaki al'umma da shi ya wannan fatan Allah ya mana jagora to shine Allah ya ce to waɗannan da suka ji a cikin garuruwa da wadata da arziki da komai nasu da lahiya amma ga kafirci to sai ce fala yarurka kai rude ka ka ga nan ne dukkan mamanci dai al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sababi malamai suke cewa wai abinda abun lura da ita aya ba dalilin sabkarta ba a'a ita da gamewa ta kai ita sauka aya da waɗancan matsala ta yi magani wacce matsala ta farko yanzu kuma ta yi yanzu kuma kai tana karanta da kai ne kai ma kai aiki da ita shi yasa kowace ana zaka isko wata na karanta wani kuma so aka wa a ce ana dauka abin da aka karatun ciki shi yasa kaga sayyidina Umaru radiyallahu anhu yana so ya hadda Qur'ani sai da ya shekara goma yana hadda suratul baqara shekara goma suratul baqara kawai amma hadda ba irin wanga ce wanda muka yi ba ko wanda kawai zar ne a haddace an haddace Qur'ani ba shi bane shi dusar da ya haddace aya sai kuma ya tsaya aiki da ta aikace da hadda ta na karatunta kuma da hadda aiki ta aikace kuma ka gane ba to da aikace da practical ku to haka yake yin ta to shi yasa sai da shekara goma yana hada alkur'ani yana hada suratul baqara a 280 da wani abu ce ku amma gashi sai da shekara goma yana hada ta to saboda abin da aka so waye zama ana aiki da abun to nan ne duka ganin kar mu manci nan wanda manzo Allah ne yake sallama amma in an ka lura sigan magana akai al-khitabu lin-nabiyyi wal muradu bihi ummatuhu manzo Allah shi ne aka magana da shi ya amma ba shi aka nuhi mu ko mu aka nuhi wai ma'ana kayan kana musulmi mai imani mai aiki na kwarai wanda yake daidai gwargwado kana kokari cikin labari na Allah to kada ka wani abu ya dame ka don baka da kuɗi ko kuma a'a don wata ganin kila kun tashi tare da wani yanzu wani ya zama mai kuɗi kai baka da suwa ko ya zama mai mulki kai baka da suwa ko kuma kana ganin akwai wani abu da ya samu babba wanda kai baka da shi sai ka tuna mu a'a wannan duk abin da za a yi na jijiyoyi na harkokin duniya kai ya dame ka abu guda ɗin da ake so shi ne ka yi abin da ake ce ma gifta kamar in ga abu ne na addini misali ƙila mai kuɗi ne amma sai dai yana da ƙoƙari wajen taimakon addini da kuɗin nashi ɗin duk inda aikin Allah yake za a sa kuɗi ne a yi to ka yi burin kai Allah ne ka ba da kuɗi ne ma ai wajen ka yi an gane ba ka yi burin ya rasa ba ba a ya dai baka kai ma ka yi wa da kai ɗin ko kuma ƙilan mulki ne yake da shi amma yana unwani da sarwata ta yi wajen adalci da kuma yin taimako da duk abubuwan da ya dace shi ma sai ka yi burin kai ma ka samu wani don ka yi ko kila ilimi da yake da shi kuma sai kai gurin Allah ya baka kamar nashi din kai ma sai kai aiki irin wanda yake yi amma in ya zama za ka yi ne da niyyar hasada misali kai dai bukata ka kai dai a ce ka yi shi ko kuma bukata kai a ce ma baya gaba ɗaya ko kuma bukata ka a ce yau ya dawo ƙasa gare ka to da zara an kai wannan an samu matsala shi kuma niyyar ta lalace amma in za ka yi da niyyar gifta to shi Allah yana ma iya baka ma kila hira wannan din yana da suwa in kuɗi ne misali yabba wani din yana da kuɗin shi Allah ya hira nashi din in ka ce baka da yana iya baka din shikenan ka iya sai baka ma ka roƙi wanda sun kuma hira shi din sai Allah ya gara ma sai ya baka din in kuma a mulkin ne shi maka roƙe shi yana iya baka da in ilimin ne shi mana ko ma menene dai Allah yana da sumbi jidda yawa din yana da na wanda wanda ya ba wannan wanda ka kallo din shikenan kaga sai ka zanna lahiya kalau kuma ka ce lahiya a wajen Allah lahiya shi ma asa a haɗu da Allah kuma lahiya da kai wannan shikenan ka huta da kanka to kaga nan wani duk da muna Allah yake nufi sai kada jujjuya wai masu nuna isa da nuna takama su su ne su wani su wani suna abu da su a gada ma kada ya rude mu ya sa mu kuma mance da Allah mai talabar lamar Allah ya damar da mu su ga cikin wani abu a'a to shine Allah ce fala yaghurruka taqallu fil jijwa ta cikin ruwa suna wa suka so su ne shugabanni su ne manya su ne masu kudi su ne masu kaza to kai ya rude ka sannan sai Allah madauki zaki ya dawo yanzu yana son ya ba su mutanen Makka misali na cewa to duk wannan girman kan da suka yi na ganin su ne manya ai garin Makka su an shugabanni su ne manya ga shekaru su ne manya ga kudi saboda haka dole shi manzo Allah sallama yana karami ga shekaru ga ya tara kamar kudi kuma su dawo su bi shi ba za su bi shi din ba to shine sai Allah ya ce to ya bada misal da ayyuma zuwa
كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابي وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم على الذين كفروا أنهم أصحاب النير
a sai Allah madaukin sarki ya ba su misali na mutanen makka din kafiran makka to in wannan girman ka yana daukar su na cewa su gaskiya ba za su yi ibada da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su bi shi ba wai su ganin suka yin suka bi shi kaga ne wasu fadi wasu dawo kanana yanzu iyakan kallon su kenan saboda su dole cikin a gaban su suna ganin cewa zai sun kada suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai a matsayin yana maraya yana talaka yana yaro cikin su to sun zama kanana to sai Allah ya ce to ai an yi irin wannan wanda sun gabace su ma sun yi haka ne sai ce kadzabat qawluhum qawmun nuhin ai mutanen annabi nuhu su ma sun karyata wal ahzab da kuma kungiyoyi na kafirai daban-daban su ma sun karyata watan annabawan su sune kamar mutanen adawa da samudawa kenan sune ahzab din to su ma sun karyata nasu mutanen nasu manzon da aka aika musu ai ba kai da sun kawar karyata ba min ba'dihim wato shine wal ahzab da kuma kungiyoyi na kafirai min ba'dihim bayan su mutanen annabi nuhu din su ma sun karyata mutanen nasu din annabawan su wai ma'ana shine da annabawan nasu ko suka kira su ga addini sun kiyarda su ma sun ki sallama su mika wa zuwa gare su saboda su ka san da ma babban abin da yake ba ya ka bada matsala annan duk wanda abbabba shi kallon ya kai kaskanci ne gare ya bi karami su mutanen makka da sauran kafirai shi zaka ji suna cewa ai zaka ji al-mala'u allazina al-mala'u allazina kafaru min qawmihi zaka in ka ji an ce al-mala'u da larabci wai ma'ana manyan mutanen gari shine ma'anar mala'u din duk kowane annabi manyan mutanen gari su ne suka cewa ba su yarda da shi sun ki iman da shi wai ka su bi su ma sun dawo kasa kenan sun zama karami gare shi kenan su ko ba su kallon abin da za su samu amma na lahira su ko na duniya kawai da gaban su to wannan ne shi yasa sai ya zama duk wannan abin da suka ta yi sai yasa kaga suka ce maza sallama irin abin da suka tabbashi mutanen makka su ya za a zo su bi shi alhali ba do duk kananan mutane ne a gaba ne talakawa ne waɗanda ba su da komi masu wani dauka kaza kaza haka suke cewa ba su bi manzo Allah sallama wai saboda haka nan karshe dai duka dai kaga Allah madauki zaki a a da haka nan dai kuma addini ya tafi to kowane manzo gaba ɗaya talakawa ɗin da zaka suna bai da shi to shine sai ya ce to nan su mutane annabi nuhu sun kare da kasar annabi nuhu mun riga mun sani annabi nuhu shine farkon manzo kamar yadda muka faɗa nan din wanda da yazo kira mutanen shi ya shekara 950 yana musu wa'azi amma duk da haka nan mutane kadan sun kai imani wasu malamai suna cewa su mutum 80 ba wasu ma suka ce su kai 80 din ba ka ko san cikin shekara 950 a ce mutum 80 ɗaya musulunta subhanallahi kaga ko shi duk shekara ba a samu mutum guda kenan kamata ya ce ana samu mutum guda duk shekara amma ina 950 na wa'azi ko dai an gane ba shekarun rayuwa ce ba shekarun wa'azi ko su 950 ne shi ne kaji ana cewa ya zauna cikin su alfa sanatin illa 50 ama shekara 150 su yana wa'azi ban cikin wannan dubban na ba su na ko cikin wahala aka ce suwa tunda da bugu da cutarwa da zagi ba abinda ba su ba annabi nuhu shi kuma tunda Allah ya kawo shi kuma haka ya ci gaba din karshe dai sun ka kafin sun ka imani sai Allah ya ce to shikenan annabi nuhu sai ya addu'a don Allah ya faɗa mai to kai annabi nuhu ha mutanen ga naka yanzu an kai kashi ba mai ƙara imani su kenan shi ko sai ya ce Allah to inda haka ne a halakar da su ba su da amfani shine ya addu'a na rabbi la tazar alal ardi min al-kafirin da yara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajira kafara yace to Allah in dai ba su ƙara imani to ai halakar da su mara duka ka alaga gidan ka huri ko guda yace Allah in ka basu to ayyan wasu kafare za su haihuwa kurum shikenan don haka shi sai aka yi wannan ruwan tufana wanda sun haka mai duk duniya gaba ɗaya duka an ka halakar duniya gaba ɗaya hana yadda muke ba hana sun kawo ƙwarai ko duk duniya ce an kai ɗin saboda haka duk sai zama komai tsawon gini sai da ruwa sun haƙule shi komai tsawon icce sai da ruwa sun haƙule shi komai tsawon dutse shi ma sai da ruwa sun haƙule shi kana ganin cewa ka yi dubara ko wayo ka haife su shi kyau ka misali ko in ba ta ƙasa ba ce ko yawa a ga ta ƙasa ce kaga ai tare da kowa ƙasa ne to ka ganto ko ta dutse ce misali in ka ce za ka haure to sai ruwa sun ƙule shi in za kana ganin cewa kuna da wani ice mai tsawo kwarai bari ka shige ka haye bisa gare shi shi ma ruwa sai sun kule shi shi ma in duci na haka ne za ka hau shi ma haka duk duniya gaba da sai su kaɗai masu imani ne wannan jirgin na annabi nuhu su kaɗai su ciki ne wanda ƙarshe bayan an gama sannan daga baya aka sauko don an yi watanni ana sama cikin wannan ruwa sannan daga baya bayan da Allah tashi bayan an gama halakar da su din to sannan sai kuma aka Allah ya ce to ruwa ƙasa ta duka shi waɗannan ruwa din su ƙarshe da sai suka zawo aka zauna to shine na Allah ya ce to ai su mutanen annabi nuhu an yi su su ma yanzu mutanen maka da suke cewa Allah da ya halakar da mutanen annabi nuhu shi ma yana nan sannan ce wal ahzabu da kuma wannan sauran kungiyoyin kafirai da aka yi su ne irin adawa kenan ka san adawa su ne waɗansu mutane waɗanda an yi masu ƙarfi manya ne ƙwarai da gaske girma gare su wanda Allah bai yi wasu irin su ba ko zaka ji Allah cewa yana cewa inda yake cewa Allah menene Allah ce da min kullum mithlu hafil biladi farkon ayar amma to wanda Allah ke magana cewa dai ba a yi misalin su ba a yi irin su ba to shine a irama zatul imadi ko Allah ce da min kullum mithlu hafil biladi wa fir'auna zil autadi ko dai da sauransu da wani ta'awil dai to shine yake magana cewa ba a taba yin saboda su masu karfi ne to wannan lokacin su kuma sai karhin nasu ya rude su bayan dai shi annabi nu annabi annabi annabi hudu ya musu wa'azi annabi hudu ya karkon su yayi musu wa'azi duk da zai musu amma ina ko kamar da cewa amma adun wa tamu ila tamu da akhahum qala wa ila madin akhum wa tan adawa dai misali su annabi annabi hudu shi da annabi nasu to yayi musu wa'azi yayi yayi sun ga imani sun ga cika su ba su yadda abin da ke ga musu ba duk abin da za a ga musu yayi na to karshe dai har sun kada suka ce shin wai kai a ce wai za a mutu kuma a tashi suka ce kai mu ba yadda ga magana ba a ce za a mutu kuma a tashi su wanda suna ganin maka magana da ƙwarai ce haka mutane haka suka ce mishi ba suka ce saboda haka wangana kawai labaran mutane can da wurin ne kawai irin da ya gasa ne da su ne ta tsun da yake nan ko to wanda ce kanka zuwa nan kana karanta mana kurɗe suka ce su san ba su yadda ba da suka cewa misali akwai azaba da wanda bai yi imani ba ga kaza ka sun ga cituwai su a masu barazana da wata azaba man a shaddu min na watan wai su wahi su kari ka san wance masu ƙarfi da bako sun ka ce duk duniya wai ƙarfin su a ce masu wani abakwai masu azaba to shi ko Allah ka san wanda yake in Allah ta shi abu ne shi yasa wanda ya kaso haka nan zai yi daidai kuma ko halitta sun yadda ko ba su yadda ba haka nan zai yi abu ne shi kenan iya su to su suna ganin ba wanda ƙarfin su ko to da Allah ya tashi ma iska ne an karkar da su shi sai Allah ce wa amma adun فأغلقوا بريح سلسل عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام خصوما عندك شافت القوم فيها سرعة كأنهم أعجاز نخل هاوية dama manya-manya ne kwarai da gaske Allah ce da an halakar da su da iska ya ce haka zaka ta ganin su kwakwance kamar itatuwan dabine kasan dabino dogo da tsogare ko kuma iya kosa yana da girma kwarai yana da fadi to kamar haka ne suka tafaɗo Allah ya ce iska fa kai mai kira da kai karhi gare ka to sai gashi abinda ba a iya rayuwa ma sai da shi shi da shi Allah halakar su tunda iska kaga ba a iya rayuwa sai da shi nan da zaran ba iskan da za a shakawa ai shikenan tunda ai kana ganin ko dai turawa yanzu da suka abuwa da suka sai a ce za a ce duna wata ko ina ko ka karshe yanzu a ce sai an sai da iska shaka shan ba haka da aka ce ba sai sun ce da iska su da shaka saboda can ba irin da shakawa din da aka ce mutuwa za a yi to ka gani to in yau ba iska to iskan gada ba a rayuwa sai da shi da shi Allah ya halakar da su din shikenan kaga ina magana kiranin kaji kenan to wannan shi yasa shi Allah madauki sarki kawai kai dai ka miƙa waya gare shi to sannan sai ya ce a wata mu daga dukkan samuda su ko samuda su ne mutane annabi salihu ko kuma annabi salihu su ne wanda sun ka ce dan su ma da ya musu wa'azi kaza sun ka da ki imani sun ka ce kai dai su ba su yi imani da sai dai ya sa wai ya sa duci ya haifa musu taguwa duci ba wai ba ma duci dan wani zai haifa ba raƙumi raƙuma su sai haifa musu taguwa wani don dai su kikiro abin da bai yiwa ne ka gane don ya kasa shine ma'anar su to ƙarshe kuma ya tashi kuma ya roƙi Allah kuma suna kallo gabansu sai ga duci yana nishi sai haihe taguwar da wurin gabansu na kallo kuma taguwar da an kaiwa kuma yanzu ita ma kuma sai ta haihu ita ma na wurin kuma kawo gaba ta magana haka da bakwai rana da haihu a haihu ga wurin nan to amma an kai wannan din ai kaga abin da ya kamata sai a yi imani kuma ƙarshe sai Allah ya ce to amma yanzu ga ce na to hadhihi naqatullahi fadruha ta'kul fi ardillahi wala tamassuha bisu'i fa ya'khudhu azabun alim saboda haka wannan taguwa ce wata Allah kar ku kuskura ku shafe ta da wani mummuna abu in kun ka taba ta to ku sani azaba za ta kama kuma kuma sai aka ce to gashi nan dama suna da rijiya guda gari wanda duk garin kowa ne ka ibar ruwa sai Allah ce amma har raba za yi yau in kun ka ibar ruwa gobe ita kaɗai za koma ruwa nan duk isa da shan su wannan taguwa ne haka na an ga ta yi yau in ta sha ruwan duk za ta shan ruwan rijiya yau gobe amma su kuma su iba amma an ba su dama su iba hadari hadari gobe su aje koko amma kuma duk da haka nan su ba aishan ruwan zuka musu ba na banzan take musu ba ita kuma in ta sha ruwan duk garin kowa sai ya tuwa ya tuwa tsin nono gare su da ya kaso kuma nono ba kwarai ku kaga ta biya su annan ko har sun ci riba ba ko to ka gani kowa zai ebe nono duk garin kowa to haka an kai ta yi amma dai karshe sun da rashin kwata su yan motsa sun ka ci kai ka sun sun gaji da wani abu kawai sun kai shawarwari kwarai ku sun kai shawarwari ko sun ka ce wanda ya kamata sun ka sa wani sun ka ce ya kamata a kashe ta gwana a huta gaba ɗaya ko ya kashe ta gaba ɗaya annabi annabi lokacin annabi annashi annabi salihu ba ya nan yana sun kai shawarwari sun kai abin da za su yi sun ka sawar mutum ne ana ce mashi suna cewa ana cewa suna ne wai kudaru shine kaje ba wace ka cewa na kama kudaranci to shine sun gasa shi ya zo ya kashe wannan takuwar din to shine kaje ana cewa idin ba asa ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخافوا عقباها shine Allah yake cewa sai sun kasa wannan marasa arzikin nasu shi yasa wata rana manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake tambayar sahabbai ko ko sayyidina Ali wai ko ka san wanda sayyidina Ali manzo Allah yake tambaya ka san wanda yake kowa zama mara arziki sai ce ya sani sai ce ai idan ba sa ashqaha wanda ya kashi tagon nan shiya kan sai na alera da ilimi ko can da bago to shi ne tun da Allah ce sada sun ga tada mafi mafi rashin arzikinsu to a shi'a kenan sannan sai ce to kuma bayan wannan kai sai na kuma da wanda zai sare ka kai kuma wanda zai kashe ka kenan ya hayya gwada mai ga inda za a sare shi kuma har gemi ne zai jike da jini da komi haka maza Allah ya gaya mashi duk kamar ayi duk dai bai san gaya ba kuma ko yawa ana Allah da lahiya ne kuma ana zama lahiya maza Allah ya bashi wannan labari to ka gani to saboda haka to shi ne waɗannan da su ne waɗanda suke ƙarshe Allah halakar da su wasu kina aka kare da su wato irin to su ne Allah yake gaya mutanen makato su sani fa in ba su yi imani ba inda rabbaka la bilbil sadi fa Allah yana nan fa saboda haka su ga yanda aka halakar da waɗancan din su ma yanzu in ba su yi imani ba Allah su sai halakar da su shi kenan to shi yasa ya ce to su ma irin wannan sun gabace sun kare ta din min ba'alim yace wa hammad kullu ummatin kowace jama'a daga cikin waɗancan kafiran sun yi niyya bi rasulihim ga wannan manzon nasu din wasu niyya da ya aku su kama shi su kashe haka sun kai ne kowane daga cikinsu wajadalu sun kai kayan jayayya bil batil da banna wai ma'ana shine da ƙarya su an bisa ga ƙarya fa sun sani duk doron abu da suke da shi da abu da suke ƙarya ce tsagaronta amma addinin nan da aka aiko annaba nasu shine gaskiya duk abin da manzo nasu ya gama shine tsurar gaskiya amma sun ka zo da ƙarya suka jayayya da gaskiya kuma to shine ke cewa wajadalu bil batil sun ka tayin jayayya da wannan ƙarya ta su din suna jayayya da gaskiya wai li yudkhilu bihil haqqa wadon su gusar da wannan gaskiyar da haka naɗin wadon sai sun ga sun ɓacin da wannan gaskiyar shi yasa sun kai wannan ɗin to kuma kowane mazon haka yawa gafa ba da wannan dagafa haka an kai kowane mazo haka yawa na to amma yanzu inda za a gano lamari in na Allah ne shi ba a iya yaƙi da shiya su manzannin nan da annaba nan mai an ka rage su da shiya to ba a rage su da komi ba darajar su gashi nan tana nan gashi nan duniya ta ƙari ana kan tafsirar Qur'ani da an faɗi sanarci masu alaihi musalatu wassalamu ka ga dare su tana nan duk abin da wadancan kafirar sun kai ta yi domin kaskanta su domin su mai da su abubuwa da marasa kyawu ne to duk da haka nan da ya karshe kuma Allah ya tabbatar da girman nasu da matsayin su kuma yana nan kuma dole su kare na karanta shi su ma nan da aka dawo mutane maka na karshe kenan manzo Allah kenan sallama shi ma da sun kai abin da sun kai shi ma me sun ka tauye shi da shi yau bu so shi da komai ba abinda ba su mashi ba a ce mashi makareci a ce mashi boka a ce mashi dan dabo dan sihiri ne shi ya a ce mashi mawaki ne a ce mai raba zumunta ne shi a ce mai ga sunan ba abinda ba su gira da ƙarya ba da kazafi ba in aka gaba ko zai tawa ba sai sun ce mai kai in ka zo kakka gida akwai wani mutum na nana ce mai muhammadu kakka tsaya ka saurare shi eh kakka tsaya wai ko saurare manzo Allah ka wai kan ma ayi in an gaba kuwa ka ake ce mai kai ma tsaya saurare manzo sallama saboda haka wai ya ce wani abu yana ƙarya wani abu shi annabi ya gushi kaza kaza kaza to amma na me suka nihi su yi wai dai kadda manzo Allah ma wai tun da sunan garin maka an kai ko shi nan garin maka ne fara zuwa ko su ke fara bayyana zuwa gare su to wai kam wani gari a ji labari tun da yamma ko shigo yanzu sai ji labarin manzo Allah sallama ai kaga zai in ya iman da shi misali kaga koma garin su kaga yanzu can garin ma an san manzo Allah ta can garin ko to kokarin su a za su sulhi manzo Allah ka kowa ya san shi din balle a bi shi din balle ya samu girman da ya samu a wajen Allah wai kadda ai haka nan to me me sun ka hana yana da manzo Allah sallama yanzu gashi duk duniya yanzu in ka ce garin ga ɗaya ka kamar mai suna muhammadu baka san iyaka ce ba garin ga a cewa ayu mai suna muhammadu muhammadu ba su da iyaka shi yasa Allah yake cewa yuriduna li yudfi'u nur Allah bi afwahihim suna sun wasu kashe wannan haske ne na Allah da ya aiko na manzon sallallahu alaihi wasallam amma wa ya ballahu Allah shi ku bai yadda ba illa an yutimma nuruhu sai ya cika haske ne haka Allah riga ne abu ne to sai ya yi abu shi walau kana hal kafirai ce ko kafirai ba su yadda ba ko sai Allah ya haka ne to shi yasa kawai ya ka dai mutum ya zo ya huta da kai ne shikenan ka zauna duk abin da Allah ya ce kawai ka bi shikenan ka zauna kaman kala shikenan ka huta da kanka baka da wata rigima ko rijiya ka huta shikenan to shine kaga in zaka jaya da gaskiya to duk lokacin da mutum zai jaya da gaskiya to kashe shi a kasa ko ba wuce yana cewa ya kare ka ta kare ko amma ba a taba jin gaskiya ka ta kare ba tunda ake sai a ce kai wani gaskiya sai ta kare ba a taba jin haka ba sai dai kare ka ta kare yawa ita kare kora za ta taso ga sanan ta ya kuma tana menene abinda Allah ya bada misali cewa kamar ruwan sama ne yanzu an kai mamakon ruwan sama da yawa sai kaga ruwa za su ta gudu gebe da duk inda wani wuri mai ɗauko ruwa kaga zai ci kadam sai ka ga duk da kunwa duk saman ruwa da menene to shi ne Allah ya kisha to amma ya an kai ruwa an ka gama dan ba su yan mintuna kana isko su kai duk kunwa na sun bace shi kenan wuce wai ita ƙarya ce haka nan take ko ta taso kana ganin ta da ƙarfi da mira ne kyale ta kurum zura mata ido dai ba ta lokaci kawai sai ga an waye gani shi kenan ita kuma ƙaryar nan doyen da an ka dare ta aka take ta kyale ta ita ba wani lokaci gani abin da zai faru to wannan shine Allah yake cewa su suna sun wayar da ƙaryar ce suka sai sun yaki wannan gaskiya din to amma ƙarshe me ya faru ka gani an ka zo an ka waye gari sai ga su duk abin da suka naba wata kuma ka da an ka rugo an ka rugo su gaba daya shi yasa kaji ana cewa bal naqazifu bil haqqi alal bal naqazifu bil haqqi alal batili fa yadmabuhu fa idza huwa zahiqun Allah ya ce mu da ma ko can gaskiya muka dauko sai mu je ƙarya da ita in mun ka je ƙarya da sai sai ta rugurguje gaba daya shikenan ko mi girman ta sai ga Allah ke cewa ja al-haqu wa zahaqa al-batil to shine na Allah yake cewa su waɗannan kafiran suna wani li yudkhilu haqa wa dan su don su gusar da gaskiya amma fa ahasfu Allah ce fa ahastuhum sai ne kama su da azaba fa kaifa kana iqabi to ya kaga azaba tawa wai ma'ana kaga sauran su shi yasa wadancan kafiran sai Allah yake ce musu fa hal tara lahum min baqiya ko kaga akwai sauran su wai ma'ana ai ba sauran su sun kare don an halaka da su gaba da hutar wannan shi yasa kaga Allah yake cewa fa kaifa kana iqab to yaya kaga kamuna da azaba ta gare su sai Allah madauki sarki yace wa kadhalika to haka nan dai haqqar kalimatu rabbika kalma ta azabar ubangijinka ta tabbata alal ladina kafaru ganu suka kafirci din nan sune la amla Allah jahannama din nan ko da Allah yake cewa zai cika wata jahannama to ta tabbata gare su shine alal ladina kafaru ganu suka kafirce annahum haqiqa su ashabun nar sune ba abuta shiga wuta Allah ya kiyaye mu sai Allah madauki sarki ya shiga da cewa الذين يحملون العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم
sai Allah madaukin sarki cewa da cewa Allah zai na yahmiluna al'arsha mala'iku waɗannan da suke ɗauke da al'arshi wa man hawlahu da kuma waɗanda a gefen al'arshi din dukkan su yace yusabbihuna bihamdi rabbihim suna yin tasbihi da gode ma ubangijin su kaga na abinda Allah yake gwada mana allazi da yahmilu arshi waɗannan mala'iku da suke dauke da al'arshi wato al'arshin ma da muke magana ashe kaga kenan mala'iku ne ka dauka ce to yau in ka ce Allah yana can bisa al'arshi ba har da shi suka dauka kenan ko kuma ayat Qur'an ta ce su mala'iku su a dauke da al'arshin kuma gashi Allah ya ce fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in shi Allah mallaka komai gare shi suke to yau sai ka ce amma mala'iku kuma su dauke da Allah kaga aiko ba ya girma ko kaga a ce Allah subhanahu wataala to Allah ya karshe sa kaga Allah bada sarki dai kawai ba magana ka kebance Allah ka ce Allah wuri kaza a'a yanda ka san shi al'arshi na halitta ce ta Allah gaskiya ne yana tare da Allah shi ma mu ma halitta ce ta Allah mu ma muna tare da Allah don abinda Allah ke cewa huwa ma'akum aina ma kuntum shi Allah yana tare da ku duk inda kuke muku nan kasa muke wayar al'arshi ba kuma nan kaga duk mun ji labari da kuka annabi Musa ya ta ganawa da Allah nan kasa ba bisa al'arshi ya tayi ba kuma ya gana da Allah madaukakin sarki anan ne din ka gani shi ashe da kenan dai inda kake dai kana tare da ubangiji madaukakin sarki subhanahu wataala to shi yasa ba a kibace Allah da wuri a ce wuri kaza yake to kaga nan gashi mala'iku ma su aka dauka ma al'arshin gaba ɗaya Allah yake cewa to waɗannan mala'ikun da suka dauka al'arshi wa man hawlahu da sauran mala'ikun da a gefen al'arshi din waɗanda su ma'ana ba su ne masu dauka al'arshin ba kenan to sai Allah ya ce yusabbihuna bihamdi rabbihim suna yin tasbihi da godiya ga ubangijinsu wato shine suna cewa subhanallahi wa bihamdihi wa yu'minuna bihi kuma suna yin imani da Allah madaukakin sarki wa yastaghfiruna suna neman gafara lillazina amanu ga wadanda sun kai imani ya wanda suna cewa rabbana ya ubangiji wasi'ta kulli shay'in rahmatan kayal wace dukkan komai ga rahama wa ilman da ilimi saboda haka kowane irin abu ne manzo Allah ya ubangiji madaukakin sarki kayal wace shi a wajen rahama da kuma sani da aka fagafil ya Allah ka yi gafara lillazina tabu ga waɗannan da suka tuba mina shirki daga barin shirka wattaba'u sabilaka sun ka bi hanyar ka shine addinin musulunci wa qihim azabal azabal jahimi Allah ka kare su daga azaba watan ta wuta Allah ya kiyaye azaba wuta din wannan shine ka gana Allah ya tabbatar da cewa watan suna yawan tasbihi su mala'iku da ma ba su da aiki sai tasbihi kowane lokaci tasbihi tasbihi su wanda ka san mushe da numfashi wanganan ya zama matsayin mu ba magajiya da shi don ba wanda ya shaɓa cewa kai na gajiyar shi ɗalibar da ta tsarin huta ko da minti guda ko da an samu haka nan kaga da so shi kenan ta yaza aiko to saboda haka to su mala'iku yanda ba mu gajiya da shi da numfashi to su kuma haka nan su kuma ba so gajiya da tasbihi ko wani lokaci shi yasa can a cikin tafsirin shehu radiyallahu anhu sai kawo ce to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi ya kwadaitar da mu bisa ga yin salatu tasbihi wanda ya gaba sayyidina Abbasu ya kira sai zana basu don an ce wata rana da shi sai zana basu din ya zo da daddare da rana kai rana ta yi irin kasan ga lokacin suna da abin da ake cima kailula in dare da rana din na irin tsakiyar rana za ka ga lalaba abin da al'adar su kowa kwanta ya kai abu ya huta ba a zuwa ko ina to ƙarshe ya zo a sai ga sai na basu da rana ya zo ya isko shi yake ce mashi mazala yake tambaya ta lafiya ya ce ai ya tuna zunuban abubuwan da ya aikata ne kamin musulunta ce shi yana ganin anya dai gafara wai saboda dai abuwa sun yi nauyi to shi yasa ya kasu manzo Allah ya bashi wani abu wanda zai danyi wanda zai zama a gafarta musu dubban nan to shine sai manzo sallama ya koya mashi wannan salatu tasbihi din yace to zai yi ta yace in yayi ta da tsofaffin zunubai ne da sababbi da manya da ƙanana da na bayyane da na koye da na dagangan da na kuskure da na koye da na fili ce duk za a gafarta musu gaba daya in yi wannan sallar shi ne ce mashi da haka raka a hudu ce kawai amma kamar ci bai ya ce da farko dan ya tashi zai yi fatiha da sura fatiha da sura shine duk abin da ya sauka sura din ba sai sura kaza ba bayan ya karanta fatiha da sura sannan sai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar su goma sha biyar bayan fatiha da sura kenan sai ya ruku'i in ya ruku'i shi ma sai ya kara subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar shi kuma su goma amma cikin ruku'i kenan in ya taso da ruku'i kame ya ta sujada shi ma sai ya kara yi su goma yadda ya ta wurin sujada shi ma cikin sujada shi ma ya guda goma din in ya taso da sujada shi ma kame ya koma ga ta biyu shi ma sai ya ƙara yin so goma din in ya koma ta biyu da ita ma sai ya ƙara yin goma din sannan in ya taso kaga yanzu miƙewa za ya ci gaba da wata raka ko to kame ya miƙe shi ma sai ya ƙara yin wasu goma kame ya tashi din sannan sai ya miƙe bayan ya miƙe ya ce to kaga in ka lissafa a zai baka kaman kayi tasbihi guda saba'in da biyar kenan sannan ya ce sai ka kare wannan shi ba da fatiha da sura kuma ka kare karanta tasbihin nan guda goma sha biyar kana tsaye din bayan fatiha da sura in kai rukuyi kai so goma in ka taso da rukuyi shi ma kai so goma in ka te su jira kai su jira shi ma kai so goma din in ka dago da su jira shi ma kai so goma din sannan kuma ka koma su jira sai shi ma kai so goma sannan kuma in ka taso kamin fara tashi ma kai so goma kaga an raka abu kenan yace to haka za ka yi dai ka raka a hudu da haka nan haka cika to in ka yi su yace duk waɗannan zunuban da haka gaba ɗan gafarta maka su ba wannan wanda hadisai da suna na waɗanda malamai duka sun roce shi tunda al-Ibn al-Imam Tabari su Ibn Majah su Abu Dawud su Ibn Khuzaima su Al-Hafiz al-Munziri su Abu Na'im duk dai sun roce wannan hadisin da yake magana kan salatu zubi din dai to da yake lokaci ya kuma insha Allah za mu tsaya nan sai gobe mun sake dawowa muna fatan Allah ya mana jagora kuma ita wannan sallah din shine yake ce mashi aka malamai suke cewa aka ce sai ce mashi kayi kokari kayi ta watan in kana iyawa kullun kullun kai an gane salatu zubi din da muka magana yanzu in mutum yana iyawa kullun kullun yayi so guda in mutum bai iya kullun kullun kuma sai ya rika yi duk sati yayi so guda in mutum bai iya duk sati to ya zanki duk wata in bai iya duk wata ce to ya zanki duk shekara shekara yace kai in ma mutum bai iya duk shekara shekara to kura so guda ne ga rayuwa ta yayi kokari yayi wannan shine sai Allah ya ba mu iko aikatawa Allah ya mana jagora biya bukatun alkhairi baki daya inda muka yi daidai Allah ya ba mu lada kurakuran mu Allah ya gafarta mana Allah ya fahimta da mu daidai ba mu iko gyarawa don alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi ba don muke gudanarwa cikin wannan wata Allah ya sanya mu daga cikin bayan da yake wata a cikin wannan wata muna roƙon Allah ya karbi dukkanin ibadun mu baki daya dukkanin majama'a da suke ta neman addu'o'i akan bukatun su daban-daban duka Allah ya san bukatar ko Allah ya biya musu baki daya masu neman addu'a ga marasa lafiya da kuma in kasuwan mu da manoma da masana'o'i na hannu da ma'aikata mu na gwamnati da ɗalibai masu karatu da sauran dukkanin dai kowa abin da yake huskanta muna fatan Allah ba kowa jagora cikin lamuran shi Allah ya kara mana haske baki da cikin dukkan lamuran mu albarkacin manzo sallallahu Allah ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira ya ba mu dukkan alkhairi na duniya da lahira dan alfara manzo Allah sallallahu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi wal haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin na'am na'am Okay, after one, yeah, more. yi bayani yi bayani yi bayani bismillah abin na tiya
masance da ya kawo ya dubi ya ce ya ba malam sadaka jiya bala ya kawo mana kanan guda na hito fi sabi da layi
na'am jamilu kum shi ma ya bada fetur to duka dai Allah ya saka da khairi wanda kamar yadda aka sani da ma dai tunda abubuwan duka injinuna da yake aiki da su ma saboda haka da masu taimakawa da kuɗaɗe na harkokin abubuwan nan da masu ba da hector ɗin da duk sarkokin da kowa ya kawo dai to muna fatan Allah ya karɓa kowa sai ka tashi a lokacin manzo Allah sallama saboda haka za a shiga da su kuma cikin addu'o'in da ake gudanarwa insha Allah muna fatan Allah ya mana jagora Allah ya karɓa mana baki da don afa manzo Allah sallama na'am